to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين to alhamdulillah kamar yadda kun ka nemi cewa a gabatar da wannan bayani ga wagga matsala da take ciki wanda kusan watan guguwa ta tana kadawa yanzu kwarai da gaske don yanzu duk inda ka zo za ka isko ba abin da aka yi ta magana sai waɗanda abubuwan ma'ana shi ne tsakanin mutanen kirki masu haɗin gaskiya akan waɗanda abubuwan da ake samu waɗannan da aka ce wasu yan haƙiƙa da suka cewa wai su shi shehu ibrahim radiyallahu anhu shi ya allan su kuma wal iyazu billahi kuma sannan har suna haɗin wani lokaci su haɗo su maganganu wanda za su rena annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wasu ce wai saboda shehu wai shi shehu yahi wai su daga darajar shi shehu misali wai yahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wali azu billahi kun ga duk wanda zai wannan dai na farko ba masoyin shehu ne na gaskiya ba makareci ne ba na gaskiya bane to matsalar da annan shine sai aka samu kuma mutane kala kala wasu a waɗanda makiyan shehu din sai su kirkiro ƙareyaki sai su ce ai shi shehu din shi yace a ce mai Allah din kuma da an ka ce su kawo littafin da shehu ya ce a ce mai Allah kuma ba su kuma ba su iya kawo kuma littafi guda cikin littafin shehu inda ya ce a ce mai Allah to baya don ba su iya kawo din kuma duk malamai suna jira suna da buƙatar cewa su kawo din in har akwai littafin wanda shehu ya ce a ce mai Allah to bismillah su kawo amma kuma abun ya gagara to shi yasa tunda kun ka nemi wannan bayanin to insha Allah za a yi kuri dama ko can na so a gabatar da shi wajen bodin da an kai na Shehu Ibrahim din radiyallahu anhu da an kai masallacin Juma'a to amma saboda wasu uzurra da sun ka gitta kuma ba a samu gabatar da shi din ba to kuma sai ga ku kuma kun zo da bukatar cewa a yi wannan bayani din to don haka abin da nika so mu yi bayani shine na farko dai duk wanda ya ce ma shehu Allah ya ce shi ya Allah ne shi ya kabauta ma to kowane ne ya zama kafiri ba kowane ne shi ya zama kafiri don da mutum yayi haka ne yayi ridda ba ya cikin musulunci gaba ɗaya saboda ba ba shehu bar jallahu anhu ba ko da annabi muhammadu gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam ai kun san da shi ya kowa girma da daraja da kima duniya da lahira baki ɗaya to ko shi mutum ya ɗauko ci shi a Allah ne shi ya kabauta ma ya zama kafiri balle shehu da masoyan annabi mai hidima ga annabi ko sallallahu alaihi wasallam to kaga balle shi yake nan saboda haka duk wanda ya ce ma shehu Allah ko kuma ya faɗi wata magana ta rena manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shehu to shi ma ya yarda kuma hukunci ne kashewa in za a yi hukunci na shari'a hukuncin duk wanda ya faɗi magana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kashewa shi hukunci ne wannan ittifaqi na malamai gaba ɗaya da ya aikata ya faɗi magana tare da manzo Allah a kashe shi ko ya tubu ha sai an kashe shi saboda haka shi yasa ni ga to bari za mu yi bayani in haka ne game da kunka nema sai mu yi bayani game da a san shi shehu dai duk wanda ya ce a shehu ya yi annabi to ƙarya ya kai don ga abin da shi shehu din yaka faɗi game da manzo Allah irin girmamawa ta da yake ga annabi da kuma jinjina gare shi amma da yake karatu suna da yawa sai dai mu dan efe in wasu ne daga ciki dan lokaci bai bai isan mu wanda zamu shaɗu mu karanta su gaba daya amma dai ga kaɗan daga ciki kuma ina so mai in wanda littafin diwani ne kawai littafin diwani shine na Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wanda an sani littafin ga yanan kasuwa ba wahala duk inda ka zo kana samu ne ka sayi in ma ba ka da kuɗin sayi ne kuma wani abokin ka ma bai rasa shi kaga an ka faɗi cewa ga inda shehu hudu sai ka ce ka ɗauko diwanin ka ba ganin inda gaske ne in ma baka da kuɗin sa in baka da aboki mai shi ka ce wurin masu sai da littafai ka suwa sai ka ce su ala maka diba gani ba shikenan ba to saboda haka wannan shine abin da zamu yi magana kenan a na farko dai game da girmamawa shehu da yake da kuma soyayya ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin diwanin idan mutum ya diba a cikin taysirul wusuli a cikin harful alifi tafsirul rusul shine na farko a cikin harfin alif in ka diba zaka je inda shi yake cewa wa wallahi la tulfi li ahmad thaniyan fa ahmadu fardun jawharun lan yuqassama fa in tasaluni an habibi wa sayyidi fa taha habibullahi mal ghayru ma wama fa wallahi ma fil qalbi hazzun li ghayrihi fa ghayru rasulillahi laysa li ta'lama fa athartu hubbal mustafa duna ghayrihi walau umma kulsumin walau kana maryama shine shi yake cewa wallahi la tulfi li ahmad saniyan yace na rantsi da Allah yace baka samun wani mutum irin manzo Allah na biyu din shi wai bayan an faɗi manzo Allah gashi kuma a ce ga wani mutum a kawo shi wanda zai yi daidai da daraja annabi shi wai ce wallahi baya har da rantsuwa ka san dai ko bai rantsi ba an san gaskiya ce ba wani nabi wanda ya kai ga daraja annabi ko wane ne shi ya to amma sai da rantsi shi ya ce wa wallahi la tulfi li hamar saniya ya ce na rantsi da Allah ba za ka samu nabi din manzo Allah ba ga girma da daraja ba shi ya ce fa Ahmad shi annabi Muhammadu fardun shi kadai ne fardi ma'ana shi shi kadai ne cikin daraja ta babu wani iri ne jauharun wani lu'ulu'u ne shi ya layu kasama wanda bai rabu biyu ba ba a iya raba shi balle ko a ce guda biyu ne shi kadai yake cikin daraja ta ba tare da kowa to yanzu da Allah yanzu shewa da yake cewa har da rantsuwa ya ce wallahi ba irin annabi to yanzu kai ka to kare ni manzo Allah ka faɗi wata magana banza kuma ka ce wai kai saboda kai masoyin shehu ne kai shehu ai shi ya ce kai haka nan ka san dai kawa shehu ƙarya kuma wanda makin shehu in ya taho ce ai shehu ce a ce mai haka ne shi ma ya mai ƙarya don gashi ƙarar ga diwani a cikin tafsirul rusul harful alifi ta an kadiba kuma sai ya ci gaba a cikin wannan yake cewa fa in tasaluni in kun ka tambaye ni ana habibi wa sayyidi wani wa ababba masoyina kuma wannan ne a shugabana yace to faɗa ha habibullahi yace to annabi muhammadu yace shi an masoyina ne mal gairu ma wa ma yace ni ba ni da wani wanda ne kaso ba ni da shi ya wai ma'ana shi shewa yace gaba ɗaya duk duniya gaba ɗaya ba wani wanda ya kaso irin sun da ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu shewa da masoyan annabi to ya za ya haɗu daraja a wato a ce a faɗi magana ta rena manzo Allah sallallahu alaihi wasallam billahi saboda wai shehu wai saboda girma shehu kaga ba da izini ne ba kuma ba tare da umarnin shi ba wani wurin kuma yake cewa fa wallahi ma fil qalbi hazzul li ghairihi fa ghairu rasulillahi laysa li ta'lama yace na rantsi da Allah zuciyata ba rabon son wani abu cikin zuciyata in ba manzo Allah ba wai shi wani abu ba ya da rabon shi shehu ya ce ba ba abin da rabon ya so shi sai annabi shi kadai addaraba ya so shi wai shi annabi daya cikin so annabi daya cikin zuciya ta baya da bukatar son wani abu cikin zuciya ta yace mal gairu ai fa gairu rasul yace duk wani wanda ba manzo Allah ba yace laisa to baya cikin zuciyar nan ta in shehu li ta'ala yace don ka sani ba ni da shi ya sai shi sai manzo Allah shi kadai ne an masoyi na na gaskiya sai yace kai barin hada ba fa asartu hubbal mustafa duna gairihi walau umma kulthumin walau kana maryama ya ce ni wana zaɓe son manzo Allah sallama ba wani ne ba ya ce ko da ummu kulsumin ce ko maryam ku ya ce na haisu manzo Allah da suwa ita ummu kulsumin da maryam ɗaya ne ne shi shehu din to da yake ɗaya ne ne hakan ga ƙananan yare ne hakan ga ka san yawanci wani bi wanda da an yara kaga ko ba ko ba kai ababan su ba sai kaga sun suna baka shawa ko sai ka ji kana son su misali to shi yasa ya ce to ba wai wannan ba ɗan ɗaya da haka ni ƙananan waɗanda aka so ya ce to shi waɗannan ɗiyan nashi ɗaya ce ya haisu manzo Allah da suwa to ai magana hadisi ne ai ko ai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina yace ai mutum ba zama mai cikakken imani sai ya zama ya haiso na feda a baban shi mahaifa ne misali feda diya ne da uwaye ne da don mutanen duniya gaba ɗaya sai kaji kayan son annabi bisa da suwa sannan kake mai imani to shi yasa ya ce to shi kora ɗayan ne na shi umma kulsumin da maryam ya haiso manzo Allah bisa da suwa to sannan yanzu yan kadiba can cikin shi dai ce sirrul usul din yanzu a cikin harful ba'i amma harfi na ba abin da yake cewa bulitu bi hubbil mustafa al khatmi ahmada abil kauni wal akhlaqi far'an wa bahtida atani hawahu qabla an a'rifa al hawa salitu bi niran istiyaqi ahmada yace bulitu bi hubbil mustafa ce ni wa an jarabe da rasul manzo Allah Allah ya riga ya jarabe ni haka da tashi ni Allah ya jaraba da so annabi kai saboda haka shi ba ya da wani abu wanda ya kaso manzo Allah Allah ya jarabe shi da son manzo Allah sallama yace kai ni wa atani hawahu qabla an arifal hawa ni wa son manzo Allah ya zo tun kamin in sa abin da aka ce son zuciya tun kamin sannan ne son manzo Allah ya shiga cikin zuciya ta to sai a cikin harful jimi harfi na jin karami yace halabtu lahu bizati inni uhibbuhu widadan safiyan fahawa nahaji wa mudiki yace halabtu bihi bizati yace na rantsi da girman zatin Allah subhanallahi yace inni uhibbu yace wallahi ni ina son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu Allah da wanda ka hakan ga wanda kai wadin wadan ga maganganun da kai ne kuma sai a ce a faɗi wata magana wadda za a rena annabi saboda girmama shi wai ka san ko wanda ne ga magana ƙarya ce yi don dai shi da shewa ga abin da ya ci shi ya ce shi wallahi yana son masoyi manzo Allah shi to kai ko sai ka rena annabi kuma saboda shi kuma ka ce shi wai saka kaga ƙarya ce wannan to sannan in ka diba cikin a wato can cikin harful ha'i na haƙarami mara ɗaya haƙarami kenan yake cewa fa shauqi li abdullahi ahmad sayyidi muhammadin al-mukhtar qarzaha zahar raina wa shauqi ila zakal janabi dawa'uhu haramun fala narju shifa'an wala huzna an gane yace fa shauqi ila zakal janabi yace shauqi na da sona ga manzo Allah sallallahu yace dawa'uhu maganin wannan so a aire shi da cikin zuciyata haramun yace haramun ne baya fala narju shifa'an yace ba ba mu ma su mu warke din ga so annabi inda so annabi ne wayan dai magana son annabi ne a ce amuna maganin zamu warkewa mafa son annabi yace ba fa son wannan magani ta yana da to kaga ai aka cika kaso yake nan ga manzo Allah sallama to to kuma sai ya zo a ya sake zuwa har yanzu a can in ka diba cikin tafsirul usul har yanzu a cikin harful alif kuma sai yake cewa fawaqati wa sa'ati salabtu li dhikrihi salatan wa madhan minhu qad sirtu jailama ya ce to da duk lokuta na gaba ɗaya da awoyi na da mintuna na baki ɗaya ya ce to salamtu da zikiri duk na bayar da su ga yawan yawan ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan ina ta yawan yi mai salati wa madhan ina ta yawan yi mai bege da yabo ya ce ni duk lokuta na gaba ɗaya ba ni da aiki sai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yabo gare shi to kaga da Allah yanzu yanzu in shehu ya yi annabi sai ya zanna ta mai salati kuma ai ba zana ta mai salati kuma in ya san ya hishi misali in kuma da umarni ne aka cewa ya ce ya hishi din kaga duk wanda ya ce haka nan kaga ƙarya ce yayi to ka duk gaba ɗaya ma duk bari mu kulle muku kankan gaba ɗaya ku jiya in ka diba cikin harful ha'i na ha babba abinda sai yake cewa walati akunu al-yawma turbata na alihi walati arakul lil amin al-mubashiri walati yawman kuntu shurbata ma'ihi wa hamilu kasin lil bashir al-munawwiri abinda yake cewa walaiti a kunar yawan maturbata na alihi ya ce kai tona da dai a ce in samu in zama ƙasar da ta liƙi takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu don Allah wanda ka gurin ya zama ƙasar takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah shi za a ce wahi annabi kuma to shi inda ya san da ya yadda da ya yi annabi ko kuma ya ce ya yi annabi a za a ce yana son ya zama ƙasar takalmin annabi wai takalmin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka sai ta liƙe ga takalmin nashi ya ce to shi dai ina dai a samu ya samu ya zama wannan ƙasar ya ce shi da ya more da ya ji daɗin ya zama ƙasar takalmin da ta liƙe manzo Allah su zalama don Allah ka san iyakar dai ƙarya da rashin adalci na wanda ka cewa ai shehu shi ya ce shi ya ce a ɗaga daraja ta hira annabi wannan in ana biɗar ta ce makaryaci wanda ya kowa ƙarya to wanga da shi ne to kuma na gaba sai ce waleti ara kullil aminil mubashir yace kai to kai da dai in samu in zama ni ne asawakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin da yake so ya samu ya zama asawakin annabi wanda annabi zai saya cikin baki ne ta mana shi ya samu albarka shi ya shige cikin bakin manzo Allah to da Allah yanzu wanda yake guri ya zama asawakin da annabi ya sa cikin baki ne goge hauru ne da shi ya shi za a rena annabi saboda shi ya kuma a ce da da izini ne an kai kaga duk wanda ya faɗi wannan magana ƙarya ce ya faɗi to bai gama ba sai ya ce walati yawmun kuntu shurbata ma'ihi yace kai da dai wata rana a ce in zama ni ne ruwa annabi ya shanye ni in huta wai da dai zama ruwa da kohi an gane ko annabi ya dauke shi ya shanye duk gaba da shi da ya more ya gama jin daɗi ne da ya kaso da ya zama ruwan da annabi zai shanye wa cikin ciki yanzu don Allah don annabi in dai adalci za a yi yanzu wanda ya faɗi waɗanda magana za a ce shi ya ci ya yi annabi ko kuma shi ya ci a ce mai ya yi annabi to inda shi ya ce a ce mai annabi ko a ce mai yahi annabi to abin da ya kamata a faɗa mana littafin da shi shehu da ya faɗi haka nan shi da julita shehu gaba ɗaya dai akwai su daidai gurgudu alhamdulillah muna da suwa amma dai maganin da ya ce a ce mai yahi annabi ba sai dai mu gan shi inda ya kai ba annabi din yana gwadin shi ba komai yake ba shi mai hidima ne ga annabi shi ba haka ya kamar da kai ne kaskantacce ba komai ba wurin manzo Allah amma dai yanzu kun ji ya zama kasar da ta liƙi takalmin manzo Allah ai ya ka kaskantawa kai ne annan gaban manzo Allah ko ya zama shine asawakin da annabi zai goge baki ne da shi ya ya zama shine watan ruwan da annabi zai sha shan shi ya huta gaba ɗaya ya ce wa hamilu ka asirin bashir ya ce kuma kai da dai a ce ya zama shi ne mai hidima ga manzo Allah ya samu a ce shi ka riƙa ma annabi huta duk inda za ya ko sanda ko wasu kaya na shi misali ne ya zama ɗaya hidima ga manzo Allah duk inda annabi za ya shi ka ɗaukan mai kaya don Allah in ka san mutum ya hika in ka san he kahe mutum sai kuma kai gune wai kuma ka dawo kuma kai kai za ka mai hidima kuma ka yi shi kaga bai yiwa don haka shi da shehu wuri ne ba inda ya ci ya annabi kun dai ji a takaice misali ko da wanda gabe shiga guda biyu da an ka tsagare su misalin su dai su in su tabbatar mana duk wanda ya ce shehu ya ce ya yi annabi ƙarya ya kawo shehu kuma shehu bayan da ya faɗi haka nan shi yasa wani wuri a can cikin harfin nuni na nungura ke da yake cewa yalumuni ni jahalan wa ayqantu anna man tajarra'a min mi'shari ma zuqtuhu sabba ya ce wasu na zargi na su saboda jahilci ba san abin da na sani bane shi yasa game da manzo Allah ba ya ce wallahi duk wanda ya kwankwaɗi alaba ni sanin sun girman annabi da na sani da daraja ce da kima ce wanda na sani alaba ta kashi goma mutum ya samu guda daga ciki ya ce to da sun samu ya ce wallahi da sun yi yaban annabi kwarai da gaske inda sun samu ni alaba abin da na sani goma na girman manzo Allah alaba shi goma su samu kashi guda daga ciki ya ce da sai sun yaban manzo Allah su ma balle shi da ya tara su gaba ɗaya kenan to to sannan sai ya ce to kun ga misali na a takaici misali abin da ya kamata kun ga mun gano dai ashe so ne da manzo Allah sallama ba karami bane dama diwanin gaba ɗaya da madun ne yaban manzo Allah ne kuce duka yanzu inda za a dauko tun daga farko ne har ƙarshe ne a karanta za ku sha ji irin abubuwa na kalmomi na gwalagwale shi saka jan cewa unna zimu durran lafzi fi zikir wasfi ina tsara lu'ulu'u na lafazoza na yaban manzo Allah sallama kamar gwalagwale misali yana tsara maganganun masu kamar gwal saboda darajar su wajen yaban manzo Allah to to da haka yanzu a takeice abin da nika so da ma in dunkule kamin mu kai can inda zamu wato shine ba manzo Allah sallallahu alaihi da kai ne ba sahabbai ma shehu ginjina yake musu yana musu yabo shi ma can in ka ta cikin diwani dai har yanzu a cikin inda ake cewa manasiku nan cikin diwani ne manasik to a cikin harfur kafi zaka je yana cewa a wa kulli shafi'an fi hayati wasilati fa inni yatimun bil kaba'ir qad halak ala annani in jalla jurmi fa innani uhibbuka bal hatta uhibbu allazi ma'ak yace ya manzo Allah ka zama mai ceto gare na tashar kiyama don Allah ya yi annabi kuma zai ce annabi ce ka roƙo annabi ce shi ka gani yace fa inni yatimun yace ya manzo Allah ni dan maraya ne niya wai ma'ana bai da kowa shi bai da komi maraya ne shi kuma bil kaba'ir qarhala ya halaka da zunubai ya zunubai da yawa shi yake ce maka ne wai zunubai gare shi da yawa da hakan gato yana bai dace to ga manzo Allah ya cece shi sai ya ce ala annani in jalla zulmi ce manzo Allah duk da yake ni na san da laifuka na yawa gare sun yi girma da yawa laifuka na zunubai na sun yawa amma fa inni uhibbuka ya rasulullahi ce wallahi ni ina son ka bal hatta uhibbu allazina aka manzo Allah ba kai ba har da waɗanda a tare da kai sahabbanka ina son su sahabbai ma kaga shi ya ce yana son su su ma ka ko sai in ba don kana so in ba so na gaskiya baka cewa kana kana kaskanta da kai kana so mutum kana so ne kashe kai ka ka sabai to in ka ta can gaba cikin tafsirul usuli kuma cikin harful ha'i sai ya taho yana gure ina da ya zama wasu sai ke cewa walati ya kasib ɗaya ne idilaini fawqahu walati ya kasib bi ilati ka ja'fari yace ina dai in zamo ni ne sai da Hassan da Husaini shine su ɗaya ne Hassan da Husaini jikokin na manzo Allah abin da ya burge shi shehu ka gane saboda tahuwa suna jikokin manzo Allah ne su ɗaya annabi ne su ba haka annabi ya ce musu sai zo su ta wargin su so ta haihuwa bisa jikin manzo Allah suna ta wasa shine shehu abu ya burge shi ga kai na dai a ce shine ya samu shine ka taba jikin manzo Allah yana ta wasa ga jikin manzo Allah shi kaji abin da ba shi ya burge shi ya ji ina dai a ce ya zama shine Hassan da Husaini da suka ta idire da fako da suka ta haihuwa bisa manzo Allah suna ta wasa su manzo Allah kuma yana wasa da shi sun kuma sallallahu alaihi wasallam to shine sai yake cewa walati ya kasiddiqi yace kai ina dai da a ce ni ne sai na Abubakar Siddiqi shi kuma abin da burge shi da sayyidina Abubakar Siddiq sanda za a yi hijira ko kun karanta sanda za a yi hijira zuwa Madina da shi da sayyidina Abubakar da manzo Allah sun kaita ko sun kace sun ka shiga cikin kogo su biyu ko kun karanta ga sira to shi ne yaka gurin kai abin da ya bashi shawa shi ya burge shi wai daga shi sai annabi cikin kogo su biyu dai yace ina dai a ce shi ne samu ga mukami shi abin da ya ka burge shi annan a ce daga shi sai annabi ba kowa su biyu dai daga shi sai manzo Allah cikin kogo yace da dai a ce shi ne samu ga irin mukami da ji daɗi kun ga wannan shi aka ce ma gibda wani abu mai na alheri mai girma ya sami mutum kaji kana gure ina dai kai ba ka sami iri ne to iri ne da shehu kai ba hasada ba ma gibda ke shi aka ce ma gibda sai ya ce walati ka Ja'far ya ce kai ina dai in zama kamar ni ne Ja'far dayyak Ja'far wani sahabi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ka amma dai dabi'a ka ta yi kama da dabi'a ta kuma halitta ka ta yi kama da halitta ta to wanga abun ta ya burge shehu ya ji dadi ya ce kai da dai a ce shine annabi ya ce hakan ga ina dai a ce shine annabi ya ce dabi'a ce ta fara dabi'a ce din shi ko wannan sahabi sanda annabi faɗa mai wanga abun fa saboda ya ji daɗi sai da ya tarawa ta tuma yana tarawa saboda jin daɗi annabi ya ce mai dabi'a ce ta fara dabi'a ce a to ai kaga ai kaga haka ce haka ya daga kawace gurawar kasa ana langa haka tarawa yana jin daɗi saboda annabi ya ce mai dabi'a ce ta fara dabi'a ce to shine shi haka cewa da dai a ce ya zama shine wannan Ja'far da yaro din to sannan in ka ce cikin halful ba'i na tafsirul usuli ha yanzu sai ka cewa ala fazkuri siddiqa sani habibina faqad anfaqal amwala ammara anfusa wa harwil ila zikri siraji malazina wa za umarul faruq man lan yuwaswasa wa salliz bi zunnuraini usmana madihan faqad baddala amwala fillahi munfisa wa hibbi waziril badri badi ulumihi aliyin abi sibtani laysa muqalnasa kun ga nan khulafa rasul ne guda hudu nan sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali su ne yake yabo yana cewa kai ala fazkur siddiqa kai ku ambaci shi ma sai na abaka siddiqu sani habibi na nabi din masoyi na din nan cikin kogowar sun ka shiga din daga shi su yi din nan shi wanga bangaren da ya burge shi ta kai shi ne sa ta can kuma yana ƙara nana ta ta yanzu yana jinjina ta wani kuma yace wa harwil ila zikri siraji malaz yace ka gangaro ka gaugawa shi ma ka taho zuwa ga ambaton watan fitilan nan mafakan mu shine sayyidina umarul faruku mallan yi waswasa wanda bayan shi dan bai iya zuwa gare shi dinan kasan shi dan manzo Allah ya ce mai in shi dan ya biyo haya ga sai na Abubakar ya biyo haya shi bada haya kai ba su ga ma sake haya kai shi shi dan ba ba ya da su game da sayyidina Umar sai ya ce wasan lizbi zin nuraini Usman ma da ya ce ka cika na uku da Usman zin nuraini ma abucin haske biyu din nan ai an san su ya aure ayyan matan ayyan manzo Allah su sallama ha guda biyu ko to shine zin nuraini din ma abucin haske biyu faqad baddal amwala wanda ya bayar da dukiyoyi masu yawa kun san mun sha karantawa irin gudunmuwar da yake bawa yanzu a wurin jihadi ya kwaso abu kuɗi dinarura miloya to mi a ta ba a ta wurin jihadi raƙun ma da dawaki sai a kawo ga sunan to shine yake magana sai ce wahi bi waziril badr babi ulumihi haka nan ko ambaci masoyi nan nawa shi ma watan wazirin na manzo Allah sallama kuma kofar ilimin nan ta manzo Allah sallama ana madinatul ilmi ko aliyin babu babu hako to shine ce aliyin abisin ɗaya ne ba shine sayyidina ali abisin ɗaya laisan wanda yake zaki din nan an gane ko mukalkasa to shine yake magana cewa to shi ma ka ganin don Allah yanzu inda bai girma masa habbai ya za a yi dawo yanzu na yana majinjina da yabo kaga inda ya dauki yahi annabi to a za a yi ma to yana masa habba annabi to shi ko sahabbai bai zai da kai ne da so balle annabi da kanshi ba sallallahu alaihi wasallam to sannan ka ce can cikin ikisiru sa'adati shi ma ikisiru sa'ada a cikin harful ya'i abinda yake cewa shi kuma sai ya game duk sahabban gaba ɗaya kun ganin guda hudu ne ware ke hudu sai ga muke su dudduka gaba ɗaya har da wanda sun karsu dudduka sai yake cewa salamun ala ahalil baqi jami'ihim yuhayyihimu taymun bi afrika tawiya wa qallahu sufunan ballagani biladahum bi ami farat hannuqu tabla shawaqiya yace salamun aminci da gaisuwa su tabbata ala ahalil baqi ga sahabban nan da a cikin makabarta nan ta baqiya ka san baqiya makabarta ce ta baqiya sahabban manzo Allah duk suna da ciki da yawa don suke cikin makabarta na an kore su shehoci jami'in dukkan su gaba ɗaya duk ina gaida su duk su duka shi duk yana gaishe su yace yuhayyihim wa taymun bi afrika sawaye yace wani mara ne ka gaishe ku eh wai wani mara ne ka gaida su wanda zanna can afrika ba kafata shi ne ka gaida su to kaga shi ne yake jinjina ka gani yana gaishe su kai ba saban ɗaya ba shehu hadda jirgin ruwan da ya hau ya ce can inda suke wurin ziyarar su shi ba bai bari ba sai ce wa kallahu sufunan ballaga ne kai jirgin nan shi ma da hau da na hau jirgin ruwan da kai da shi ma shi ma Allah kiyaye shi sai ce hada jirgin da ya hau na ruwa shi ma kai sai inda sahaban da ya ziyara ce shi ma da jirgin Allah kiyaye shi ka shi ma saboda shi ma ya bashi gudunmawa wani ya samu ya zo inda inda suke da to to sannan kun ga misali ashe in ka ce shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya yi sahabbai ƙarya kaka ne shi da bai ci ba ba inda ya ce ga shi ban so ya kai jina gare shi da gaisuwa gare shi in balle da kace yayi annabi kaga wannan ita zama makarya babba kuma duk wanda ya faɗa wannan ya zama kafiri ya yarda to bari ku ji ba sahabbai ba sai da na imam imam maliku imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbali imam shafi'i duk su ma shehu sai da musu jinjina su bari cikin diwanin dai saboda shi ma dan manya ya ka dauka su gashi nan shi ma in ka tace ka diba wajen cikin shifa'ul asqami shi kuma shifa'ul asqami a cikin harful qafi na kamerar kenan zaka je yana cewa wahaliyata attahu bugairi muhammadin fa hubbu siwal mahil amayatu wal fisku siwa hubbi alil hashimi eh, siwa hubbi alil mustafa wa sahabihi wa man kana siddiqan mata hasasa al haqu wa qaumun qafa min haja ula isarmadan fa amruhu musirqun wa hubbuhu musirqu fa maliku wan nu'manu ahmad kulluhum kaza shafi'i laulahu mu azlama al ufuqu kazaka abul abbas ahmadu sayyidi kazaka al junaidu salikul ailamul hirqu kada ka taba su min zawai ahmad fartaqau zura qonanin fil majdi ma fawqa hafaqu fa ya rabbi habli hubbahum wa qatifahum wa fukka wasaqi wa lazul anni yarqu wa an kullihim habli tamama wirasatin bi fi'lin yuhaki fi'lahum wa kadha khurqu to shine yake cewa wa hal ya ta'attahu bi ghairi muhammad yanzu kai kana gani ya kamata ya dace a so wani wanda ba manzo Allah ba ya kamata a so wani wanda ba annabi ba yace bai kamata bai yiwa yace fa hobbis wal mahin amma yace yace duk son wani wanda ba annabi ba yace makamta ce kuma fasikanci ne wai kai wai wani kaka shi ba annabi ba don Allah shi abin kaji abin da yake cewa son wani wanda ba annabi ce fasikanci ne wannan kuma hau yin haka nan makamta ce makaho ne da wanda ka soya wani abu wanda ba annabi ba sai ya ce siwa hubbi alil mustafa in dai ba son iyalan gidan manzo Allah bane an gane sai ka sun ya ware wasu banda suwa ya ce amma banda son iyalan gidan annabi sun iyalan gidan annabi su wannan shi ma abu ne mai kyau shi an gane shine siwa hubbi alil mustafa sai dai banda son iyalan gidan manzo Allah sallama wa sahabihi kuma banda son sahabbai ne su ma su ma son sahabbai ne daidai ne wa man kana siddiqan matasa da kuma duk wanda yake mai gaskatawa duk sanda aka tabbata mai gaskiya yana imani yana irin sai da abaka siddiqu da sauransu kenan to su ma son su abu ne mai kyau sai ce wa qaumun da sauran waɗansu mutane kafo min haja ula'i waɗanda sun kabi hanyar sahabbai su ma ana son su ma an gane ko fa amruhu musil ko yace al'amarin waɗannan mutanen gaskiya ne masu son sahabbai da suka girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hubbuhu musil ko yace son su gaskiya ne kwarai da gaskiya ya ce fa maliku ce kaga imam maliku wannan umanu abu hanifa shi annu umanu abu hanifa ta eh abu hanifa shi yake ce nu'mana nu'man shi sunan shi kenan da ma abu hanifa ta nu'man kenan yace ahmad haka da imam ahmad shi ma kulluhum yace dukkan su kaza shafi yace haka da imam shafi shi ma yace laulahum yace in bace waɗanga bayan Allah azlamar ufuqoci duk da duniya ta yi duhu gaba ɗaya su sun ka suka duniya ta yi haske kaga ko su waɗanga sahabba waɗanga ne da an kai manyan malaman na mazhabobi ko su shehu yana masu jinjina da girmamawa to yanzu da Allah wanda ka masu jinjina in kace ya rena shi yace a rena annabi saboda shi ya yi annabi ya kasan ƙarya kaka yi tun da ba sahabbai ba har malamai da sun gabata ga su yana masu yabo da jinjina sai ya ce kuma sannan ka za ka abul abbasi haka nan banda sun shehu tijani shi ba abu ne mai kyau sun shehu tijani shi ne abul abbasi ahmadu sayyidi ba ya ce ka za ka junaidu haka nan imamul junaidu imam junai shine shugaban ana ce mashi imam da'ifa shugaban sufaye imam junai da wani babba ne an kai kwarai daga cikin sufanci yace to shi ma so ne shi ma abu ne mai kyau shi ma yace kadiki taba su min dawai ahmada waɗanga da nizara ma yace dukkan su sun dan ebo daga cikin hasken manzo Allah su ma kaga wasu ma dare da sun shi ma saboda annabi sun ka same ta hasken manzo Allah ne sun ka ebo su ma sun ka samu albarka ce to shine ya ce fartako sun ka samu ɗaukaka zura ƙunanin ga ƙololuwar ɗaukaka da daraja sun ka samu filmaji da a cikin girma ma fa hafa wadda ba sama gari ita wannan daraja sun ka samu ne saboda annabi muhammadu sai addu'a ce fa ya rabbi ya ubangiji habli hubbu Allah yana so ka bani son waɗanga bayan Allah waqati fa an kuma Allah ka bani biyayya ga hanyar su suma wa fukka wasaqi ya Allah yana so ka ka kwance dauri da nake da shi cikin zanubai yana ta laifuka Allah ka kwance mana wanga dauri Allahu akbar wale zul aniyar riku ya Allah bauta da nake cikin ganin na zama wani iri zada kamar bawa misali wanda a daure wanda ba kowa ba misali ya ubangiji ina so ka dan walwale man nima in zama da sai ce wa an kullihim yace ga waɗanga dukkan su da ni zana ya ubangiji habli tamamu rasani ya Allah ina roƙonka Allah ka sa in gade su ina za ni gado su yace bi fi'ilin in yi aiki yuhaki fi irin wanda zai kama da aikin nasu waka za ku ce haka nan kuma Allah ka bani dabi'a in irin dabi'a su suma don Allah yanzu wanda yake faɗa mu ga waɗannan manyan mayan Allah na kware yana son su yana yabo gare su yana gurin ina da ya samu ya yi irin aikin su kuma yanzu ka ce kare na annabi ka faɗi magana tare na manzo Allah kuma ka ce wai saboda shehu kai shi kuma wanda an makiyayin shehu da na gaskiya wanda yake baya kunya ƙarya ko ba ya tsoron Allah kuma ya ce shehu ya ci haka nan don Allah to waɗanda abubuwa fito ya kai mana su ina su kuma kuma duk cikin diwani suke ba wani littafi bane ba ko baka ce ba a wani littafin da baka da shi ba wanda kowa ne zai iya samu ba wahala to sai kuma ya ci gaba kun sai akwai hadisin da yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum annabi ya ce zamanin da yake kowane zamani gaba ɗaya zamani na in ji manzo Allah ya ce zamanin da yake ciki ne shi yake kowane ya ce sannan wanda ka bi mai zamanin da ka bi masu bayan sun wuce kenan ya ce sannan wanda ka bi masu ba ku kenan ba to su ma shi wanda ya game su ma sai da ya game su ma wani yabo sai ya ce wa khairu qurunin summa qarnin yalihimu wa qarnin yalihimu fudiru bi hubbihi bahu ya ce fiyayyen qarni zamanin manzo Allah sannan masu bi masu sannan masu musu ya ce dukkan su an fifita su da baiwar manzo Allah saboda manzo Allah sun ga samu wannan daraja kaga ashe duk wanda ya ce zai faɗi magana ta rena manzo Allah ta rena manzo Allah saboda shehu kuma ka ce shehu yayi sa an kai haka nan to ƙarya ce kai to a rubuce misali na faɗa muku abun gudu yawa gare su in muka ce su za a yi nan wani lokaci za mu kai mai yawa wanda ba mu da lokacin da za mu yi abun kuma to bari mu ji tauhidi shehu ba ya shehu dan bid'a ne mushriki ne kaza kaza ko to yanzu za a ji shin wai ko da gaske shin wai to wai bai da tauhidi akwai wani dan iskan da yace shi bai ga war za a yi ma a tabbatar mai da shehu wai musulmi ne ba inna lillahi wa inna ilaihi wala yazu billahi don Allah wai yanzu ka ba a ba ka ci wannan magana don Allah wai shi bai ga war za a yi ma a tabbatar mai da wannan ne Abdul Jabbar ne Abdul Jabbar da nan Nasiru Kabara na Kano ba wannan dan iskan da yanzu wanda zagin sahabbai da sauran duka ba to shiya to shi ne ka faɗa wannan bakan magana to bare a tabbatar mai da cewa eh to ga za a tabbatar mai da cewa ai lalle mutumin Allah ne musulmi ne shi ya to a mu je ga tauhidi ne shi da rugurguje in ka shiga a cikin tafsirul usul ha yanzu dai na diwanin dai a cikin harful ha'i harfi na haƙar miki ne abin da yake cewa fabar hamu abdullahi bil hiqi wala izun fala ya hata shi na ban wa kaidan wala haina ala annani abdul maliki haqiqatan fala hazzalil agayari fil qalbi la shayna ya ce fa barhamu wa ka ce barhama to shi ne ce fa barhama ya ce kun ga barhama ɗin ga kai ne ka nihi ya ce abdullahi bawa Allah ne fa barhama ya ce barhama ɗin na ya ce bawa Allah ne to yanzu kai ka ce mai Allah ha don Allah shi ya ce shi bawa Allah ne shi da kai ne da baki ne ga cikin diwani kai kuma ka ce mai Allah kai kuma makarici kuma ka ce shi ya ce a ce mai Allah to ina kuma da baki ne shi kuma ya kasa shi bawa fa barhama abdullahi ai barhama bawa Allah ne bilhiki wa la'izin kuma ya ya laɓe ne ga riga manzo Allah to da ka ya laɓe wurin manzo Allah shi annabi bai da abin da ya kata kama in ba manzo Allah ba to da Allah yanzu wanda ya ce shi haka kuma sai ka ce shi Allah kuma ka ce da umarni ne ya ce sai ya ce fahas a cikin harfin da'i sai ya ce fahas bi ilahi wal aminu faman yakun bi rabbi fa mukufin sharrazil lamzi wal hamzi ya ce fa hasbi ilahi ya ce ni ubangiji na fa ya ishe ni Allah ya ishe ni hasbi Allahu hasbun Allahu wa ni'mal wakilu aya Qur'ani shi ko allazina qalu hum inna nasa qad jama'u lakum inda kita da fa qalu hasbun Allahu wa ni'mal wakilu to sai ya ce fa hasbi ilahi ni ka Allah na ya ishe ni ba ruwana da wani wani bauta wani bautan Allah ya ishe ni eh Allah ya ishe ni wal aminu ya ce da shi da manzo Allah sun isa Allah da annabi sun ishe shi ya ce faman yakun bi rabbi to duk wanda ya kasance da shi yana da Allah da annabi to fa mukufin sharra zil lamzi wal hamzi yace wannan an kare shi daga sharrin mai lamzu wal hamzu wal hamzu wal hamzu ko yace to duk wanda Allah aike da Allah da annabi Allah ya kare shi da sharrin masu lamzu da hamzu din nan to sai yace a can cikin harful kafi kuma cikin tafsirul rasul ha yanzu yace wa ashkuru rabban alhamal abdu rushudahu fa asgaru atba'i bari'un min ashirki ya ce ina gode mu ubangiji na da mai ilhama na shirye na zama ina bisa ga hanyar musulunci ya ce kai bari in faɗa muku mai cewa shi ba ai mushriki ne dan bid'a ne yace to fa asgaru atba'i ko ƴan ƙananan makiyana bari umma da shirke ce sun kubuta ba su da shirka ko ƴan ƙananan mabiyana ce ba su shirka balle niyya to sannan in ka ta cikin salatu shuduli kuma cikin diwanin da har yanzu harful ba'i abin da yake cewa ta yakantu annallaha kana wa lam yazal wa annaka mahabubun ladaihi muqarrabu yace ta yakantu yace na tabbatar na yadda na sakankance annallaha kana lalle ubangiji ya zamo akwai Allah wa lam yazal kuma Allah bai gushe ba yana nan har duniya ta kare Allah yana nan don Allah wani tauhidi to wai wani abin zaka hodi wani zaka zama mai tauhidi to in ba haka ba shi wa ma'anar la ilaha illallah da makushin ka yadda da ba kowa ba kowa ba wanda kamata wata masu Allah shi kadai to gashi wa yana cewa shi ya tabbatar da ba lalle akwai Allah kuma sannan Allah kuma yana nan ba zai gushi ba har duniya ta kare yace kuma ya manzo Allah kai kuma na sani wa annaka mahbubul kai kuma na san da masoyan Allah ne kai ya mun karrabu kuma na san na san da kai na kusa ga Allah ne kai masoyan Allah ne kai to sana yanzu a idan ka zo har yanzu ka wuce cikin manasiku ahlul wadadi shi ba cikin manasiku ahlul wadadi a cikin harful kafi yana cewa wa asharu anna Allah la rabba gairuhu فليس له كفء ببر ولا فلك وأن رسول الله أحمد ناسه فقد بلغ الهادي الذي أنزل الملك دعوني من التسليس والشرك وعبدوا إلها برا لا لا شريك لمن ملك فلبيك مولانا لك الحمد كله لك الملك والنعمة جميعا وذاك لك سيتي آه وأشهد نا شهدا نا تبتا annallaha la labba gairuhu lalle Allah ba wani Allah in ba shi ba wai don Allah wai to wai mi za a faɗa mutum wai wanda ya wanga tauhidi wai shi wa ma'ana la ilaha wai mutum na ɗaya na na farko dai mutum makaryaci kuma wanda bai tsoron Allah kuma bai kunya ya ƙarya kowa ya jiya misali wai kuma wai ya ce shi bai ga wanda za a tabbatar mai da shehu musulmi bane to to a da Allah da aka shiga musulunci to kuma yanzu ka da shahadu Allah ilaha zaka ce ko to yace wa shahadu anna Allah la ilaha ghairu na shaida wallahi ba wani Allah in ba shi ba falaysa lahu kuf'un bi barin qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan kenan go falaysa lahu kuf'un bi barin wala fulu yace Allah bai da kini bai da tamka ko a cikin ruwa ne ko inda cikin bisa tudu ne yace babu wani Allah in ba shi shi kadai ba ubangiji na'am ya ka tauhidi kenan to mu je gaba sai ya dawo har yana yana raddi ga ga kirista masu Allah uku ne yace da'uni bil yace kai da Allah ya wannan masu Allah uku ne shine da'uni bil tasli yace kai ku banda wannan wannan abu suna cewa Allah uku ne wa shirki kai ku kyale shirka can ba magana a ce abota wani abu wanda ba Allah ba wa abudu ilahan barala yace ku bota ba ubangijin halitta ne kai wa abudu ilahan bara ku bauta ma ubangijin talikai la la sharika lima malak ba abokin tarayya ga abin da Allah malaka shi kadai ne to wani tauhidi sai wanga kai ha ba ka tauhidi ne wanga kuma ka ce yana bai cewa akawa to gashi da cikin diwani to to mu je gaba har yanzu harful aini a cikin dai har yanzu da shi manasiku ahlul wadadi ne yace nukarriru haqqan la ilaha siwallazi lahul khalqu wal amru al azimu tamannu'i yace kai nukarriru muna hukalan ana tawa haqqan tabbas muna tabbatar da la ilaha ba wani an bauta da gaskiya si wallazi da kul khalqu in ba wanda ya halicci halitta ba wal amru wa shine si wallazi da kul khalqu in ba wannan wanda dukkan halitta gaba ɗaya gare shi take ba wal amru wanda dukkan al'amura gaba ɗaya da gare shi take ala la kul khalqu wal amru ay alqur'ani ce shi ma ta faɗa haka to to sannan mu je harfin wawi shi ma yace akillahi shakkun aw bi ahmada fasma'u fa kullun siwahu mubtalan kadhibun da'awa a bayana siwa tauhidi was sunnati allati an mustafa turwa wa an sahabihi turwa yace kai afillahi shakku yanzu Allah aka shakku akwai Allah ko shi Allah za shakku shi ma ayat Qur'ani ce afillahi shakku hadir samawati wal ardi shi ma ayat Qur'ani ce yace yanzu afillahi yanzu Allah aka shakku akwai kanto akwai Allah ko baya Abi Ahmad ko kuma Allah za a shakku wai annabi wai wai ba shi ba shakku ne annabi za ka shakku kai ne yace fasma wuto ku tsaya ku jiya fa kullin siwahu duk wani abu wanda ba Allah ba mubtalan kazibun yace kekeren ƙarya ce ƙarya ce ta tagareta cikakkarta shine kazibun da'awa yace kai abaina kai mu ba mu bi duk wani abu wani addini sai wata tauhidi sai tauhidi mu tauhidi da muka yi da shi ya kai mai da sai an a tabbatar ma da shehu musulmi ne ko menene yace to abaina sai wata tauhidi mu mun kibba mai da komai ba sai tauhidi kada ta Allah da bauta shi kada mun kai da shi ya wa sunnati sai sunnan manzo Allah yace su da mun kai da su ba daga tauhidi sai sunnan manzo Allah allati anis anil mustafa turwa wannan sunnan nan da aka rawaito a daga manzo Allah eh turwa ko rawahu wa ko to turwa wannan da aka rawaito ga sahabbai daga manzo Allah sallama yace ita dai mun kai daga tauhidi sai sunna sai sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam to da Allah kadiba sai mu je gaba a cikin a a cikin shifawal asqami harfin nuni shi kuma yace nuwahidu maulana bi ahmad numinu wa bir rusul wal amlaki wa hawal mahaiminu dama ai tauhidi abinda aka so kai imani da Allah ko kuma kai imani da manzanni ko kuma kai imani da mala'iku yace to nuwa hidu maulana muna ta Allah da bauta shi kade muka bauta ma bi ahmadu numinu mun imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa bi rusul mun imani da dukkan manzanni gaba ɗaya wal amlaki mun imani da dukkan mala'iku wa hawal muhammad kuma Allah mai shaida ne akan haka ne mun imani da su ko kuwa bai yarda ba shi Allah ya sani to wani tauhidi hawan da Allah duk cikin diwani kuma sannan in aka je har yanzu can cikin tafsirul usul har yanzu a cikin harfin za'i zadun kenan abinda yake cewa harfin zadi kenan yake cewa wa inni abdullahi atlu kitabahu wa jamba rasulillahi da hari da hari wa qarrizu yace wa inni abdullahi ni bawan Allah ne ni atlu kitabahu ina karatun littafin Allah alqur'ani kenan shi yasa kaga duk koyon hadda karatun alqur'ani ba don musabaka ba duk su shi an ka koyi ta aida ma su sun ka ta hadda qur'anin ta tsakani da Allah ba a musabaka ba don a ciwo kyauta ba ta don Allah tsura almajirai ne duk in ka diba duk su ne su shara raboci duk wani shawar da zaka ji an faɗi shawar shi duk ma ta kwanu su ne almajirai ne to ka gani to shine ya ce to ni a kuma yana karanta littafin Allah to to yanzu da sai ya ci gaba nan ku gane duk abubuwan da aka yi duk gaba ɗaya yana yin kowanne sai ya zo yana magana ya ce khali a can cikin manasiku har yanzu dai a cikin harful a cikin watan manasiku hadin shi ma yake cewa khalili khalili ahmadul khatimul lazi atana bi dinin sabitul usti yansahu fa arkanu wat tauhidu hal ma na qa'ilun bi anna ilahi bari man yuwabbihu kazaka nusalli ma dalaina shari'atan khalam min salatin qad fa sha'nu asmahu nasumu kama sana nabiyuna qablana wa hal aba sawman aqilun man yuwarrahu kazaka zakatun summa hajjun fa kulluha min ash-shamsi adwa bal min ash-shimmi arsahu duk aikin da aka yi na musuluncin gaba ɗaya gashi shewa ce yana yi kai kuma ka ce kuma shehu kuma ai shi baka ga wanda za a yi ba a tabbatar ma da musulmi ne shi ba saboda ƙarya malam kaga wannan gara dan tasha da shi jama'a nesa to sannan to gashi yake cewa khalili yace masoyina khalili masoyin nan nawa shine ahmadu annabi muhammadu shi a masoyina al-khatami wanda yake shine cikamakin annaba gaba daya allazi atana bi dinin wannan da yazo wanda da addinin na musulunci sabitin addinin nan sabitul usi wanda adda tabbataccen asuli yasa wanda yake tabbatacce sai ya ce fa alkanu abinda an rukunan wannan tauhidin nan ya ce fa alkanu abinda an rukunan musuluncin nan at-tauhid ya ce na farko tauhidi kada ta Allah da bauta ya ce shin wai hal ma na qa'ilun bi anna ilahi bari ya ce yanzu wanda Allah wanda duk ya ce Allah shi ya ubangiji na yayi ƙarya wai wanda ya ce Allah a ubangiji na yayi ƙarya ba yayi ƙarya ba ya ce ka za ka nusalli ya ce kuma haka nan muna yin sallah an gane ku ya ce ma da rana shari'a ya ce shehu ya ce mu ba san wata shari'a ba halamin salatin wadda ba sallah cikinta ba ko mu san wata shari'a da ba ta da sallah ciki ba kaɗu ko da ɗaya ba mu taɓa sani ba to yanzu don Allah su ɗan hakika da suke makareta su wa abin da su wannan iskancin nasu ba su wa sallah su su sun wuce sallah su wai su kuma sun ce su mabiyan shehu Ibrahim ne su ba masoya ne su na gaskiya ba su sallah kuma shi ya koya masu wannan abu amma kuma gashi ba ce muna yin sallah kuma gashi nan ga diwani ne kawai shi suna sallah kai ka ce wai kai ka wuce sallah ba ka sallah kuma wanda kaka biya kuma gashi yana sallah ka kariya kai ba ku tare da kai da shi kuma ya ce mu mu san wata shari'a da ba sallah cikin ta ba kai kuma ka ce ba ka sallah ga kuma shehu habbai da lahiya rashin lahiya sai ta rasuwa yana asibiti hukunci bai ma iya tashi ya tashi tsaye sallah amma abin da ya kace ma wanda ka mai jinya ya ce in lokacin sallah yayi su kara kunnin su ga bakin su ga kunnin su wada mai lokacin sallah yayi kuma in za su yin sallah su san kin kabbara kwarewa da yake ji dan nan kwace rika biye su haka ne ya rasu shi shi Ibrahim ya radiyallahu anhu da haka ya rasu yana sallah kai kuma yanzu ka ce baka sallah kuma ka ce wai shi kaka biya kai kuma ran ka don uran gada an iska su kuma sai su dawo su ce wani abu ai wai shi ya ce ai a ce habai Allah din shi ya ce a ba sallah kuma shi gashi yana sallah don Allah in girma ka sa a ba sallah da manzo Allah yana yin ta a inda girma ka sa a masallah da annabi shi zai barinta to manzo Allah ya fa duniya kuma saboda koyi shehu da manzo Allah haka na manzo Allah ya bai da sallah bai da bai da lahiya shi ma sallallahu alaihi wasallam bai da lahiya shi ma an ka tada sallah manzo Allah ya sa ya ji bai iya zanna gidan sai ya tuma an sallar da shi ya sai dai an ka riko shi wani ya riko shi haka ga wani ya riko shi haka an ka riko haka an ka zo ana jihad shi yana cikin sahih bukhari hadisi an ka zo da manzo Allah masallaci ya sallah rashin lahiya ta shi ma ta ajali sallallahu alaihi wasallam haka an ka yi to kaga shi ma shehu haka bai lahi amma dai haka yace ayi shi wata jani mai tsarika ta tijani gaba ɗaya shi ma ya yi sallah asuba shi ma an gama sallah asuba ya gin cira na yin rasu sai da ya sallah asuba ita sallah ce ta ƙarshe sallah asuba to in ka ce kai ɗan ɗarika tijani ne kai don haka baka sallah to shi wata jani mai ɗarika shi ma da sallah ya gama shi ma ya gama sallah ya rasu shi ma bai ba sallah ba shi ma haibar duniya ce to kai da wani abin ga kuma makarici kuma ya ce wai sun ka ce a ce haka to sai kuma ya ce shawar ya ce kuma bayan wannan nasumu ya ce kuma muna azumi kagar ko na musulunci kenan ko tauhidi sallah ko sami ya ce to nasu muna azumi kama san da nabiyu ne kamar sauran annabawa sun kai azumi kaula na gabanin mu ya yi lazina mun kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina to shine yake nuhin da cewa kama samu nabiyu na qablana kamar annabawan da gabanin mu sun kai azumi mu hamu haka nan muna yi yace wa hal aba saman aqilun man yurihu yanzu mai hankali yana aibanta azumi ya bata azumi ai ba ya ce ka zaka zakatun haka nan zakka muna bada zakka sun mahajjun muna aikin hajji fa kulluha dukkan waɗanda ayyuka gaba ɗaya mina shamsi adwa sun hira na zama bayani bal mina shummi arsu yace ka sun yi manya mayan duwatsu na zama tabbata tuka hugu cikin ƙasa waɗanda abubuwan gaba ɗaya saboda wa zakka shi shehu ya ta burin ka wa shi dai yana zai samu duke da zai zakka shi saboda ya samu kuɗin rabawa ya kai mai ajiwa yanzu sai a to don miliyan guda misali yanzu sai raba da su ya tace ba shi kenan ba aikomi ba ba ruwa ne sai dai almajirai da annasu ne da an kawo ne har suka dan ebe wani abu sannan don dai akai akai gida can misali gida can ayi unhan da su ba amma shi da sanyi ne ba da an kawo yanzu sai ya tarar raba ba ruwa ne wata rana da sun harji shi yana cikin kuɗin ina dai ya samu kuɗin da zai zaka shi ma saboda kuma ga kuɗin da zaka ana samu amma ba a ajiya su shekara ɗin balle a zakato da kasu ta shekara aka zaka ɗin sai an ka bashi wata kuɗi masu ɗimbin yawa wata rana cikin almajirai ne sai sun ka ɗebe wasu kuɗi masu yawa an ka ɓoye bai sani ba amma an ka tafi an ka aji shi kenan sai da baɗi ta yi sai an ka ɗauko su an ka ce mai shehu akan wakan lawa da yake cikin a wasu kuɗin da aka kawo bara to da ke ga wasu kuɗi na neman ka ebe dubu kaza adadin kuma suna isa zakka lahiya aiko shi sai ta murna ka aiko yanzu shi ma zai yin zakka hada shi zai hitar da zakka shi ke nan ce a hitar da zakka su to ka gani duk irin waɗannan to shi ne ce to kaza haka nan zakka dun ma muna yi to duk da irin waɗannan kuma dai ga a takaice yanzu misali mai bai da a tabbatar mai da shehu wai wai musulunci ne to gashi to in dai da gaske ne kai ba makaracin bane na makucin idan kattai wato karatun da yawa ga kuma lokaci ya tafi bari mu tsallake duk wasu gaba ɗaya sai mu ta ga imani ne da kaddara don ka san bayan suke sharuɗa imani ba an tubi na bil qadari khairihi wa sharri ko yake cewa to in ka diba cikin tafsirul usul ha yanzu a cikin a cikin harful kafi yake cewa idza kanat al aqdaru min malikil mulki fasiyanu indi ma yasurru wa ma yubki yace tunda da kaddarori na sani daga Allah mamallaki mulki suka tafuwa to duk ɗaya ne da mai sa kuka da mai sa farin ciki farin ciki ce duk su tafi ba komai ya yarda tunda dai daga Allah ka kawo su wasu duk wata kaddara tun da dai Allah ka kawo ta ya yarda da ita ta taho ba komi duk ɗaya ne gare da mai sa kuka ne mai sa murna imani da kaddara kenan to sannan in ka tashi cikin salatu sujuna yanzu cikin harfin mimi mimi yake cewa ufa widu amri la la ilaha mutabi'an liman hadi khairul haqi bali to mu tsallake dai zamu haɗu da wasu can gaba wani wuri yake cewa ala kullu shay'in ma khalallaha batilan wa man nasru illa minhu wa huwa an-nasiru ya ce ka duk abin da ba Allah ba wannan barna ce ƙarya ce ba komai ne in ba Allah bane duk abin da ba Allah ba ce ƙarya ce ba wata duk wani abu wanda ba Allah ba wa man nasru ba wani taimako da yake cewa illa minhu sai ga Allah Allah ɗaya ne amma huwa nasru Allah shi mai taimako iya ka imani da kaddar da Allah kenan to to duk kun ji imani na shi gaba ɗaya ku sai ya ce kai bari ku jiya cikin manasiku ahli ulad da cikin harfu sa'i na cha kenan sai ya ce kai sa'idna bizal imani hina shaqaitum bi taslisukum ragaman ragama fadini ya warisu ya ce kai mu dai mun samu mun yi arziki da wanga imani da mun ka samu kai da kace ba shehu bai da yayi karaka ya ce to mu mun yi imani da wanga mun samu arziki da wanga imani din a lokacin da ku kun ka zama wato kuna masu lokacin da kun ka zama kun ka yi rashin arziki kuna sara masu cewa Allah uku ne mu kuma mun samu arziki da imani da Allah to yanzu jama'a shi ma dai dubun bare mu tsallake duk wasu tun da karatun da yawa sai har yanzu mu je ga mu tsallake su dai wani wuri yake cewa wal ummatu qadhifihi mu an asuqahum ila hadratil barri rahim ilahina yace kai ni ho abin da nika guri abin da nika so ni dai in kora mutane in kai su zuwa ga Allah zuwa ga halal Allah dai nika so ni in kora musu duk in kai su wurin Allah ne abin abin da guri nake ne abin da nika so bari mu yi argoji tunda ba lokaci kun gane argoji misali tunda ba lokaci bari mu ta an dai yanzu an tabbatar da lalle shehu yana tauhidi ko ya yi imani da Allah ya yarda da Allah bayan imani da Allah da yarda da Allah kuma an ji duk ibarun ga yana yi sallah azumi zakka hajji duk shehu yana so gaba daya to bari ku ji bin sunna shi kuma hato a shehu da aka ji ayan bid'a amina ne to yana bin sunna ko bai bin sunna to shi ma dai bari ku ji ga bin sunna shehu ga manzo Allah sallama idan ka ta can cikin littafin har yanzu da diwanin dai taysirul usul har yanzu a cikin harful jimi yana addu'a yana cewa fa ya rabbi fasluku bi sirata muhammadin wa ya rabbi fansurni ala kulli mubliki yace ya ubangiji ina roƙonka ya Allah ka shigar da ni in zan kibin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga yana addu'a to bari ku ji yayi addu'a ma wani wuri a inda addu'a da yake yi gaba ɗaya ma wanda ba shi kadai ba sai ya game duk da duk da mu gaba ɗaya yake cewa fa ya rabbi a cikin dai har yanzu tafsirul rasul a cikin harful mimi yace fa ya rabbi fasluku bi sirata fa ya rabbi fasluku bi wahz bi siratahu walau kana qabdul jamri fi qafi hajihi yace ya ubangiji ina roƙonka ka aza ni bisa ga hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace da ni da duk jama'a ta masu yana duk Allah ka aza bisa ga hanyar annabi duk da mu kenan kaga hada mu kenan ko yace walau kana qabdu yace koda ko idan mutum ya rika sunnan nan sai ya sha wahala kamar ya dauki garwashin wuta saboda tsangwama da za a mai da cin mutunci da mu yace to ko haka nan ne ya ubangiji ka sa da ni da mutane na masoya na duk mu bi hanyar ka ta manzo Allah sannan yanzu sai ci gaba bayan wannan kuma yaka magana har yanzu in ka diba can har yanzu in ta can cikin manasiku ahlul wada shi kuma a cikin harful a cikin har yanzu shi ma can manasiku ahlul wada din abinda yake cewa wa hal absarat aynaka yawman ka hadihi ata hasibu dinan gaira mal mustafa salak adufu wa qalbi bil habibi mu'allaqun wa asaka anni khalfa ahmad fil nusuki bi haifi minan wal, wal mash'al al fahm matlabi suluku dariqin kan ahmad qar salak yace shin wai kai ka taba ganin wani mutum yace shin wai kai ijjiyarka ta taba gwada maka wata wata shari'a wadda ba ta manzo Allah ba kai ka taba ganin ta wai tambaya kai kai ka taba ganin shari'a wadda wadda an mai kyau wadda ba ta annabi ba ka taba ganin ta kai balle mamaki ka tambaya kai a ta hasibu dini yanzu kai kana zaton wani addini gaira ma mutsafa sa duk addinin da annabi ya shi kai kana zaton wani abu addini ne balle kaga ba addini bane sai na manzo Allah kenan bai sunna kenan ko kai shewa yake cewa ni ko dawafi ne kai in ce ni ni ina ina tunanin manzo Allah yace in da teme na yace ni abin da nake so in gane duk inda an kace annabi ya bi ni nake so in samu in bi dan bi inda annabi ya bi shi sallallahu alaihi yace yace in ka ta cikin harfur aini har yanzu a cikin manasiku din yake cewa fanamshi ala nahjil amin sawiyatan nutabi'uhu fal kullu jiddu mutabba'i yake cewa fa in azzal quyahu fal aqdamu da'iman ala sunnatil hadi ala khair mahyi nusalli kama kana nabiyyu musalliyan nasumu kaza na qafu sabila sumaidai wannan fi qula nubqi nuridu siratahu nuhajju ka hajjul hashimiyil mutabba'i yace mu mana ta bisa ga hanya manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace bisa ga hanya daidai gode mai manzo Allah can muka bi mu yace kai mu in ko da ganin manzo Allah ya muna wahala da da da dogadogan mu tashi mu ta inda annabi misali ko da ya muna waya yace to ala sunnatul hadi mu ka to muna bisa hanyar sunnar manzo Allah to shi shi yanzu habara mu sunna kenan to gashi yana magana yace nusalli muna yin sallah kama kana nabi musalli kama wanda annabi ka sallah wanda annabi ya koya muna sallu kama ra'aytu muni usalli hadisi ne ai yace to muna yin sallah kama wanda annabi ka sallah nasu muna yin azumi kaza na kafu haka ne yake magana yace kai yace kai kuma wurin fi kula nuki kuma muna muna ce da dukiya saboda Allah ba mu rage komi duk bawa muka yi sun da zama haka nan yace ba mu rage komi na hujjuka hajjul hasibin mutum yace kuma muna aiki haji irin wanda manzo Allah ya shi ba to da Allah wace sunna ta hiwagga sannan yanzu in ka ce can a cikin haliful hamzati yace falam aqafu gairil mustafa latu taliyan siwa zikirhi kuful malama mala'i yace kani hobe ba ne bai kowa in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace halid dinu gairu zikir wa sunnati allati anil mustafa sahat fatil kadawa'i yace to wai kai ba abunda addini yace halid dinu gairu ba abunda addini in ba in ba alqur'ani ba wa sunnati da sunnan manzo Allah allati anil mustafa sahat sunnan ta inganta wanda an karoto daga manzo Allah to yace fatil kadawa'i ni ita an magani na na addini na cikin rashin lafiya ta su shafani bin sunna annabi da alqur'ani su an magani na yace ayana su hallul khazla yace waqafu muhammadan wa'illa ta raunin dahar jidda bara'i ya ce ya ku mutane ya ce ku bar maganganun banza ku bar kakaci wato maganganun na shirme na iskanci da shekara wanda ba kamar ya ce duk wasu magana ta banza ku batta wa kafu muhammad ya ce wallahi ku bi manzan Allah ya ce wa'illa in ku ba ku bi manzan Allah ba ta raunin dahar jidda bara'i ya ce ni ko ba ruwa ba ne ba ku ba ruwa na da kuwa ya ce duk mabiyanai masu ne ka magana ya ce duk wanda bai bi manzan Allah ya ce ba ruwa na da shi ba don kace shewa manzan Allah ya mai sunna fa kaga ka tabbata kake makarici na gaske to sai ci gaba yake cewa to gashi dai karatun da yawa kuma ga lokaci ya tafi wayan qulta hadal wurdu na haji muhammadin aqulu na'am wurdi ne safa to ga sunan dai abubuwan dai da yawa eh famar wurdu illa dhikru lillahi wahdahu nusalli tusalli al mawta da khairi wara'i fa ma fi dhikru shay'i aw dhikru ghairihi fa wurdi lillahi al abd anu dawa'i urida yake cewa ruwaidakum wala tunkiru an jahalatin libagain wa ulwanin wa ainin jafa'i wala yabtalina Allah bi zaygi wa halawa ishu alal baydai liyawmil qai karshe da bari mu wannan gabe ta yace yace wala yabtalina Allah ka addu'a yace ya Allah muna roƙo Allah kada ya jarraba mu bi zaygi da karkasuwa ga barin gaskiya wal hawa ku kar Allah ya jarraba mu da bai son zuciya kuma na ishu muna roƙo Allah mu rayu alal baydai bisa ga hanyar manzo Allah fara kullin nan liyawmil qai har ga mu da har ga mu da Allah a cikin harfin nuni a cikin dai har yanzu shi a yake cewa sabilu salamin fitti ba'i muhammadin ya ce hanyar tsira ya ce wallahi cikin bin manzo Allah ya ce hanyar tsira bin manzo Allah ya ce shi hanyar tsira to can kuma cikin harfin ha'i kuma har yanzu dai dai a cikin shi a wannan da muka yi magana din na manasu kuɗi a cikin harfin na na na ha'u na ha babba kenan yake cewa huwal hadiyu hadiyul mustafa wasiwahu hawan wa dalalul la taqud bi burahu yace shirya manzo Allah ce ita a shirya yace duk wata shirya da ba ta manzo Allah ba yace son zuciya ne bata ne kuma yace kaka yadda ka bi wanda wanda inda ba hanya annabi shi mutum zai dora ka gare ta ba to har yanzu kai, wani wurin da kai, karatun da yawa kuma gashi da subhanallah yake cewa alilu liman yaqful amina wa innani shadidun wasu abun idza iz uqadu ila al ahwa faman qada littaska madana matsallake ne tun da karatun yana da yawa ga lokaci ya tafi a har yanzu in mun ga ce har yanzu wani wuri can gaba dai mun tsallake din duka a can cikin salatu shuduli shi kuma a cikin harful ba'i yake cewa wala kiqtifa atharihi wa fi'alihi asirun alal a'da'i min ajli zatubtu yace sai dai ku sani yace wala kiqtifa atharihi yace amma sai dai kun ga bin hanya manzo Allah bin sa manzo Allah a ce duk abinda annabi ya yi yace asiru yace waya gare shi fa ka ce duk abinda annabi ya yi dari bisa sai ka ce to akwai waya gare shi al'ada yace yana da wahala ga gaban mutum su aikata shi min ajili zatu saboda haka nika tuba ga Allah saboda bani iyawa shi yasa nika tuba bakin gurgudu nan nake shi yasa nika tuba ga Allah shine min ajili min ajili zatu tu saboda haka nika tuba ga Allah to to sai kuma ya ci gaba can cikin shifaul asqami shi ma harful ha yake cewa hawal mustafa man lam yasik bi hura bi urahu hawa fi jahimi izgawa bi hawahu sabilu salamin fi kitfa isratihi huwa babu lil maula wa laysa siwahu yace kun gani sun manzo Allah sallama yace wallahi yace duk wanda bai duk wanda bai aminta da manzo Allah bai riki igiyar nan ta manzo Allah ba ya ce wannan mutumin zai gangara cikin wutar jahannama duk wanda bai riki igiyar manzo Allah sai bai ga manzo Allah ba ya ce sabilu salam fikit ba ya ce kun ga hanyar tsira bin sunnan manzo Allah ita hanyar tsira ya ce saboda shi a kofar Allah shi manzo Allah gare shi aka biya kai ga Allah to har yanzu in ka diba can to kalatun da yawa amma wani ne cewa idza sara khairun nasi a cikin manasiku adil wadanda shi ma harful dali yace idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu yace in manzo Allah ya tahini sai in bi in bi shi baya da manzo Allah ya tsaya kuma sai ya tsaya wai ma'ana duk abin da annabi yayi zan yi da naga annabi ya tsaya nan bai ba sun ma ban yi saboda bin sunna to wani wuri kuma subhanallah a yanzu cikin shibawul asqami a cikin harful fa'i yana addu'a yana cewa alayhi salatu lillahi summa salamuhu an sunnatil bayda ila ata'assab ya ce tsira da aminci Allah su tabbata ga manzo Allah sallama kuma ina roƙo Allah kada mu bauɗe ma sunnan nan ta manzo Allah kullum mu zama muna bisa ga sunnan manzo Allah yanzu shi ba za a gwada mu bin sunna bane iskanci da shan koya to to sannan mu je gaba da har yanzu subhanallah ya cikin ikisiru sa'adati a cikin hafuz zai yake cewa wasana ilahi nafsiyad dahar la'ura amilu ila ma laysa fi shar'i ja'iza yace to ni ubangiji na kiyaye ni ya kare ni baka gani na ina ina kai aikata abin da bai halatta ba ga shari'a ba duk abin da bai halatta ba ga gani na ciki ne in shehu to yanzu duk ɗan iska ne zai tawa ce shi bai sallah da kwarba giya gaba ne yana sha da bai ce shigantaka da mi da mi da iskanci kuma ya ce shi mabiyan shehu ne an shehu ya kadi kai ka san wannan cikin biyu dai ko dai wasu makiyan shehu ne sun ka shirya da shi ya an ka sallame shi ne ya toye wannan aiki ya bata ma shehu suna misali dan daɗa samu abun hadiya ce ai shehu mabiya ne mutumin banza ne shi ya ya samu mutane kaza kaza ya koya mutane abubuwan banza ko kuma kawai dai wanda iska ne ya sha giya sai dai kurin ɗaya ta nuna mai ɗaya tuwe wannan aiki to sannan sai ta wani wuri can a cikin sirrul qalbi shi kuma a cikin harful jimi sai ki cewa tamassak bi azyalin nabiyyi mutabi'an mazahibuhu wal muhdathatu falala yace kai riko da zanin gizar manzo Allah ba ana ka rike manzo Allah kankan ka tabbatar da ka rike manzo Allah mutabi'an mazahibu ka zama kana bin duk inda annabi ya bi fa ka zan kibi ne yace wal muhdathatu kaga bid'o'i bid'a kullum muhaddasatin bid'a dinan ko yace wal muhaddasatu duk abin da annabi da ya ga falala kaka yadda kaka yadda ka shige shi yana jan kunne ga duk sahabbai ne fa almajirai ne fa yace ka bin sunna bin bid'a falala kaka kuskure ka bi shi da Allah yanzu ganin zago na wani bin sunna amma da shin kunya in ba ya ci don gaba sai mutum ya azaka duka ba daga ba cikin diwani ba to ga su to sannan dai to karatun dai da yawa kai amma dai karshe dai akwai wani abu da shi yake magana wanda yake cewa kai ni fa nafa anniyal ashrara daha wa saqali rijalat tuqa wa rushd wal ilmi wal fawzi yace kai ni fa manzo Allah ya kore wa mutanen maza in iska waɗanda addai tare da ni na gaskiya din ba waɗannan iskan da suka yi tuwa suna wannan ƙaryar ba yace ni manzo Allah ya kore man duk mutanen banza yace wa saqali rijalat tuqa ya koro mutanen tsoron Allah masu tsoron Allah su daya tare da niyya wa rushidi da masu shari'a shirye su daya tare da niyya wal ilmi da masu ilimi su daya ne amma tare da niyya wal fawzi da samun babban rabo ne su daya tare da niyya da kaga mutum yana bacin shawar da lahu anu to dama annabi ya kore mai shi ko can yace dama annabi ya kore mai shi yace kai zo inda yake dama da kaje na baci ne ko na jin mara kyau gare shi shi yasa tambaya da aka ce wani yamma wani farfesa makare ko yace wai aka raba kallahu wai an kai da ya je wai haddace sahihul bukhari da sauran littafai yace wai akar maka Allah an kai kana da ilimi da yawa haka kuma kake shiga izala sai ce a to ana ma rashin ilimi ka sa a shiga izala ko can to shi yasa kaje na cewa shi Allah ya koro masu ilimi da tsoron Allah da su su kadai sai ba cikin tafiya to duka dai waɗanda dai abubuwan dai kamar wanda nace muku to da yake abun yana da yawa amma dai sai dai mu dai hankuri dai kawai ba saura kuna dai a hankuri da amma dai ai dai gurgudu dai insha Allah dai inda mutum don Allah ya kai tsakani da Allah in dai tsakani da Allah mutum ya kai zai gamsu zai gane in dai tsakani da Allah amma in kan ba dai tsakani da Allah mutum ya kai ba da ma wata manufa ce a gare shi daban to wannan kan saboda haka abin da zan kulle da shi shine wato shi wannan makarecin da yawa wannan magana ta ƙarya wato shine ya yi wasu maganganu da yawa wanda ciki yana cewa wai shi wai mi yasa wai duk cikin ai dukkan kungiyoyin addini gaba ɗaya ba a taɓa samun wani mutum wanda mabiya ne sun ga ce mai Allah ba wai sai shehu din shi kadai inda ba shi ya ce ba to me yasa wasu ba a ce masa Allah ba to akwai wanda an ga ce mai Allah akwai wanda an ga ce mai Allah ne kwarai da gaske na farko dai misali jama'a ai nan duk masu karatun Qur'ani ne nan kuma kowa in kana zuwa wurin tafsiri ko ka ji wa'azi da komai ka san akwai soci ko ba akwai masu cewa Nabi Isa Allah ba to ya ce kuma ba wanda an ka taba ce mai Allah in ba shehu ba duk cikin mabiyan mabiyan wani ba taba samun wani wanda mabiya ne da ce mai Allah ba sai shehu to do ya gwada wai shi yace a ce mai haka nan ne to yanzu annabi Isa sai a ce shi yace a ce mai Allah kuma ai Qur'ani ne wannan ko laqad kafara allazina laqad kafara allazina qalu inna Allah huwal masih ko wanda sun ce annabi Isa shi a Allah Allah ya ce duk kafirai ne suwa to haka nan su ma wanda sun ce shehu Allah su ma duk kafirai ne to shi yasa kun ga dazu na ce ma ko manzo Allah mutum ya ce ma Allah ya zama kafiri to da haka duk wanda ya ce ma annabi Isa Allah to ya zama kafiri na ce alqur'ani ne kaga ashe in yace ba wani wanda ya taba ce ma mabiyi ne ba wani mabiyi wani mutum wanda mabiya ne ce mai Allah to ƙarya ce to gashi annabi Isa kuma Qur'ani ne Allah ka bada labari ne suna nan ayoyin da yawa ba lokacin da balle a karanta su to kaga kenan yanzu sai ka ce shi annabi Isa shi ya ce a ce mai Allah ko ko yanzu aka ce lahara sai Allah ya kama annabi Isa mai azaba kaga annabi Isa ba shi ya ce ba ruwa ne ba sai bai san ayi ba shehu shi ba bai sani ba ba shi ya ce ayi ba in kuma ka ce da shehu shi ya ce ayi to wani littafi ya ce a ce mai Allah ka ga mu littafi sannan mala'iku akwai masu masu Allah su ma suna bauta mala'iku kwarai ku sun wata alkurani ne zan dai ba lokaci ne sannan maryam mahaifiyar annabi isa ita ma suna ce mata Allah ke sucin sun ka ce ai Allah uku ne eh Allah uku ne eh wai shine suka cewa Allah sun akwai Allah kuma annabi isa Allah maryam ita ma Allah din nawa na uku kenan ko to shi yasa kaji Allah ya ce la qarfar allazina qalu inna allaha salisu salata duk wanda sun ka ce Allah shi annabi uku dan allolin nan sun zama kafirai su ma Allah ya ce musu duk kafirai ne su ma to haka mu ma muka hudi duk wanda zai ce mashi Allah su ma kafirai ne waɗannan mutane to saboda haka duk kun ji dai irin waɗannan abubuwan misali dai kun ji masu ce ma annabi Isa Allah kai kuma ka ce wai ba wanda sun ka ce mai to bari kai ya ce ai wannan ai annabawa ne annabi Allah ne ko kai ya ce ai wanda ba annabi ba shi aka nuhi to wanda ba annabi ma ba shi ma an ce mai Allah sayyidina Ali wa ingara kun ga sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sahabi manzo Allah wannan shi sayyidina Ali din nan ne lokacin shi ma yana halifa akwai wanda sun ka ce mai Allah in kana so ka ga wannan magana din in ka diba cikin fatihul bari sharihun sahihul bukhari na na ibn hajar al-asqalani an gane ku ko kuma littafin naydul awdar na shaukani naydul awdar sharhu muntakal ahbar juz'i na bakwai na shi shi ma ya kawo wannan magana cewa waɗansu mutane sun ka zo inda sayyidina ali sun ka ce kai ne ubangijinmu kai ne allahnmu gama sayyidina ali fa sayyidina ali ya ce musu lalle ku tuba kakku kuskura in sake ji wannan magana gare ku ashe ba su bari ba gobe ta yi sun haƙa da dawa kuma sun kace mu kai ne ubangijin mu kai ne Allah mu kai ne mai arzita mu a'a har yanzu dai sayyidina ali ya ci ya ja kunna su kasu ƙara na uku shekaru sun haƙa da sun kace haka nan kuma sayyidina ali sa an ka gina mai rami an ka babbaka wuta ciki ya ce ko ku tuba ku ƙara ji ku tuba yanzu ku dawo ku da Allah shi Allah ku ba ni ba in ba haka nan ba duk in kwarara ku cikin wutar ga yanzu saboda haka sun kaki tubawa da sun kaki tuba sai da alilai sa an ka zuba su cikin wuta gaba da hakuri su kurin musu kaga in kace ba a taba samun wani wanda almajirai sun kace mai Allah ba sai Shehu Ibrahim radiyallahu anhu kaga ko dai ka zama makareci ko ya zama jahili kenan ko ko ya zama jahili bai sani ba ko kuma ya yi ƙarya ya sun zuciya to to don haka dai waɗannan abubuwan dai yawa gare su don haka su kusa waɗannan yan iskan da sun kawance abubuwan na shaitan din sun ce Allah shehu shine Allah su kuma shi Allah bai haihu ba ba haife shi ba lamile wala yulad to amma mun san da ƙarya shi wanga abun na farko da an ce shi shehu ba haife shi ba bai haihu ba ba haife shi ba to mu da mun zo kula haka mun ga ɗaya ne an kai to mun ga ɗaya ne kuma bai haihu ba koko mu mun ga ɗaya mun ga ɗaya ne ga su ga mu ga su ba mai magana su da komai lafiya lau kuma an ce muna wai bai haihu ba kuma ga ɗayan ga nashi mun gani kuma ko mutum bai zo kola ba yana ganin hotunan su kuma ka ce bai haihu ba to ya an kai to wadda aka ganin hotunan ɗaya ne hoto kuma ga su ana rubuta a ɗayan na nashi din kuma ka ce ba haife shi ba kuma ga ana faɗa ba suna ne sunan baba ne abdullahi ku ya ƙulu ibrahimu na jin alhaji abdul ilahi bajin shi da kai ne ya faɗi ko ya ce ibrahim ɗan ɗan abdullahi ɗin yana cewa kaza kaza kaza kuma ka ce ba a haife shi ba wai lamme ne wala miro shi shewa shi haka nan kaje iskanci da ƙarya wal iyazu billahi to duk kaga duk irin waɗannan abubuwan dai to ƙarshe dai kun gane abin da nake so in kullewa za mu yi saboda lokaci ya yi ba mu da lokaci misali kun dai ji a takaice an ɗan haskaka daidai gwargwado misali insha Allah mutum zai gane abin da nake so in gwada muku don kusan cewa shi shehu abin da yake kira gare shi kai tsaye a zo a bi manzo Allah su sallama a zo a girmama shi a zo sannan kuma a darajanta manzo Allah shi wangana ne Abdul Jabbar din da ga maka wanda ya wadanga maganganun na iskanci shi bari ku ji wata irin mummunar katobara da wanda ya zama kafiri yanzu gaba ɗaya hukunci ne kai tsaye na kashewa ne inda shari'a musulunci aka yi din misali abin da ya sako shi wata magana ya dauko za ku ji ta yanzu wata magana ce ya dauko mai muni wai sai rikici ne can ya gama su da shi da gwamnan su na Kano Ganduje an gane ko rikici ya gama su da shi eh shine sai taho yana cewa shi lalle in Ganduje ya sa a halbe shi yace to ba shi ya halbe ba Annabi Muhammad ya halbe inna lillahi wal iyazu billahi wai ka ji to kenan miki nan wani rane yanzu shi yanzu shi ya kai ga Annabi Muhammad kenan daraja ta kuma yanzu za ku ji murya ba sai an tawo gatan ne yanzu za ku ji shi bari ku ji abin da yake cewa dai wai wai shi wai in an kasa an kare shi bari ku ji shi jannan ta fara ci ta zama haka a gaban ku na maimaita na ce mai girma gwamna in da abin da ne ba ni ban gane mene ba a Kano ake ta wannan masifa idan gandu ya turo a harbe ne sani ba ni harbe ba annabi Muhammadu ya harbe subhanallah to dan Allah ku ji irin wannan ne abuwa yanzu dan Allah wani irin kala tawili za a yi wanda wanda zai wanke wanga abu wani irin bala'i yawan ganin ne yanzu can ku kun shi shawo da ka ta shi yana so ya zama kasar takalmin annabi fa wa ma wanga mutum wanda a da iska ba shi ka ta waya ce wani abu shi shehon wai shi ya ce a daga daraja sai da annabi wai shi da ka faɗin wanga magana ce ba Allah ka ji wanga duk wanda yawan ganin ya zama kafuri kai tsaye ya zama kafuri ba wani kewaye kewaye ba wani tawili wa ganin wanda za ta karba bari ku ji wani tawili na iskancin manzo ai abin da yasa wai saboda ya ci alqur'ani Allah yake cewa duk wanda ya kashe rai faka annama ma katalan nasa jami'a wani wanda ya kashe rai guda wai kamar ya kashe rai duk duniya gaba ɗaya wai kamar ya kashe duk mutanen duniya ne gaba ɗaya ai annabi Muhammad yana ciki wai kaji don Allah ya zama cikin yan cewa annabi mutum ne ko kuwa annabi to za ku jiya ya ce faka annama ma katalan nasa jami'a kenan shi annabi cikin nasa jami'a yake kenan ko ko ku cikin nasa jami'a yake kenan ko ba magana shi mutum ne ba kamar kowa bane kenan yanzu kaga wai kuma shi na magana ce wata ilimi wai wai hujja ce wata ayat Qur'ani wai dole zo ga magana ka ce kenan yanzu shi annabi ai mutum ne kamar kowa din kamar kamar kai shi kenan hakan ga an kashe ka kai maka shi kenan don haka ai Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bain al hajar war kasan saboda haka ka ga irin waɗannan abubuwan da Allah yanzu shi yanzu wangana in banda iskanci da shin kunya mi aggare na bakin magana ya ana wanga abu to kaga yanzu kuma ruwan azifa ya kai wannan magana haka ka san dai wanga tawali magana banza ce kawo ta ku ka san dai magana banza ce kawo wai wani abu an kashe wai wai tunda a Qur'an ce shi haka nan a'a to saboda haka dai kun ji dai ganin ne masiba ce mai girman gaske don haka muna roƙo Allah ya kiyaye mu kurum don haka da waɗannan makaryata da suka shingina mashi ƙarya da mina ne duka da su yan hakika da suka ta suna waɗannan abubuwan dukkan su kafire ne gaba ɗaya waɗanda suka jin waɗanda sun kai da magana da waɗanda suka aikata magana din dukkan su kafire ne kuma in wuta ne zindiƙai ne su ba ruwan shewa da suwa shehu ba ruwan su da shi in kuma kace ai shehu shi ya ce a ce mai Allah ko shi ya rena annabi faɗa mana littafin shehu wanda ya ce haka nan din wanda ya rena annabi sai mu jiya saboda haka muna roƙon Allah duk waɗanda suka irin waɗannan abubuwan Allah ya ƙara ƙasƙanta su ya wulaƙantar da su ba kuma duk Allah ya tona masu asiri muna roƙon Allah kuma ya kare mu kuma ya kiyaye mu daga wannan sharri din muna roƙon Allah dukkanin buƙatun mu zakai Allah ya biya muna muna roƙon Allah ya ƙara mana son Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah kuma ya ƙara mana son dukkan bayan Allah gaba ɗaya na ƙwarai muna roƙon Allah ran tashi alƙiyama gaba ɗaya ya tara mu da mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su gaba ɗaya duk aljanna duka don haka lokaci ya sai mu shiga da fatiha salati fatiha Allah ya biya bukatun mai mana jagora duka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin